بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم نعم. أو قول الله تعالى باب فضل ubangiji tabaraka wa ta'ala
أنه مسلم من المرسلين tabbas annabi Yunus yana cikin manzanni na Allah نعم.
in abaka hatta lokacin da yake ya gudu zuwa jirgin ruwa wanda yake abin cikawa da jama'a a wanda jirgin ruwan ya tsaya a tsakiyar kogi masu tuka jirgin suka ce lalle a cikin jirgin nan akwai mai laifi akwai wanda ya gudu daga wajen ubangiji aka yi ƙuri'a sai ya zama ƙuri'a ta nuna cewa shi annabi yunus shi ne mai haka aka ɗau- suka jefa shi a cikin ruwa jir- a kifi ya haɗe shi alhali a sannan ya zo da abin da yake a wato za- ya shi kansa a sannan yana mai zargin kansa shine wa huwa mulim falta qabahul hutu wa huwa mulim نعم.
qala mujahid mujahid ya faɗa fi tafsir mulimi a fassara mulimin ai muznibu ai mai laifi bi fili lafil aula dangane da cewa ya aikata abin da sabanin abin da ya fi a haƙƙinsa wasu suka ce a'a ma'anar mulimin mulimun nafsahu mai zargin kansa ya zargi kansa akan abin da ya al-mashhur Al-mashhur, al-muwaqqari al-muwaqqari.
wanda yake abin cikawa
ولولا أنه كان من المسبحين in ban da cewa annabi yunus yana cikin masu tasbihi ga allah masu masu ambatan allah ambato mai yawa da tasbihi الآية wato ko dai tsawon rayuwarsa ko kusan da yake cikin kifin yadda ya ce la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minaz zalimin to la labisa fi bannihi da ya ci gaba da zama a cikin cikin a wannan kifi ila yawmi yub'asun har zuwa ranar da za a tashe halitta fana Fana bazna bazna bil ara'i.
muka fito da shi a fili ai da wacce الآية ari ai a fuskar ƙasa wasu sun ce a gefen ƙoramar dizla wasu ka ce a ƙasar yaman allah ne dai masani ina ne aka fito da shi wa huwa saƙim alhali yana mai rauni ai wato daga abin da ya sami gare shi wa وأنبتنا ambatna عليه alaihi شجرة من mun يقطين zura masa da bishiya wadda yake ta dima من غير ذات أصل wadda yake ba mai tashi sama ba bari bin ƙasa take
الدباء والنار duma ko abin da ya kama da haka
وأرسل الله إلى مئة ألف mun aiko shi bayan nan zuwa mutum a dubu ɗari ko ma sun haura bari ma sun haura akan haka
آمنوا suka yi imani da annabi yunus إلهي muka ba su dama suka rayu a duniya har zuwa lokacin da ajalinsu ya ƙare
ولا تكن كصاحب الهوت a wata sura ake cewa ya rasulallah kakka zamo kamar ma'abucin kifi wanda ya shiga cikin kifi إذ نادى yadda ya roƙi ربك ubangiji alhali yana cikin halin damuwa كظيم آه.
وهو مغموم wato ma'anarsa kenan yana cikin matukar damuwa
حدثنا مسدد حدثنا يا عن سفيان قال حدثني الأعمش حا حدثنا أبو نعيم حدثنا سفيان عن الأعمش عن أبي وائل عن عبد الله رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم abubuwa ya قال karba hadisi daga ablan masudin Allah ya kara da gare shi ablan masudin ya karba hadisin daga annabi sallallahu alaihi wasallam annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce لا يقولن أحدكم kada ɗayan ku ya ce zai buɗe baki ya ce إني خير من يونس بن wai ya متى fi daga annabi Yunus dan Matta kai ya faɗi wannan don cewa an ce ga abin da ya faru gare shi ko ɗaya wannan abin da ya faru gare shi bai rage darajarsa ba yana nan mai daraja wajen Allah tabaraka wa ta'ala to نعم زاد مسدد يونس بن متى mhm, a tasar wayar ya ƙara cewa kaɗayan ku ya ce shi ya fi daga Yunus ɗan Matta حدثنا أوس بن عمر حدثنا شعبة عن قتادة عن أبي الآلية عن ابن عباس رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم ya kama daga قال Annabi sallallahu alaihi wasallam annabi ya ce ما ينبغي لعبد أن يقول إني خير من يونس بن bai dace متى ga wani bawa ba kowaye ya ce shi dinnan ya fi daga annabi yunus dan mata ونسبه إلى أبيه ya dangana shi zuwa mahaifinsa shine mata din shi yasa wannan radi ne akan wanda suke cewa mata din sunan mahaifiyarsa ne Na'am.
a sunan mahaifinsa ne
حدثنا يا ابن بكير عن الليثي عن عبد العزيز بن أبي سلمة عن عبد الله بن الفضل عن الأعرج عن أبي هريرة قال yace bainama yahudiyun wataran wani bayahude yana bajirar da sul'a tsakanin siyarwarsa ude biha shay'an sai aka ba shi aka yi masa tayi tayin da bai ji daɗi ba faqala Sai la ya wallazi ce- dafa Musa al-Bashari ai wallahi in dai a wannan kuɗin ne ba zan sai da kayan nan nawa ba na yi rantsuwa da ubangijin da ya zaɓa annabi musa bisa sauran halitta fasami rajulun min sai wani daga al-ansari mutanen madina ya ji shi faqama ya tsa- ya tashi falada ya mawajahu mari fuskar bayahudan nan wa qala ya ce taqulu wallazi dafa Musa al-Bashari kai ne za ka ce sallallahu wai alaihi wasallam a alwina ka rantse da ubangijin da ya zaɓa annabi musa bisa dukkan mutane alhali ga annabi a cikinmu shi ne ko abin zaɓi a kan dukkan halitta fa zaba ilaihi sai bayahudan ya tafi wajen manzon allah wa qala sai bayahudan ya ce abal qasimi ya abal qasim inna li zimmatan wa ahadan an yi alkawari an yarjejeniya da ni cewa za a riƙe ni za a kula da ni amma bal fulani la amma me ya dumujihi kawo wani a cikin musulmi zai daga hannu ya kwada mun mari bayan an yi alkawari an yi yarjejeniya da ni za a zauna lafiya fa qala manzo Allah sai ya ce lima la damta wajahu ya ce da mutumin Madina kai me ya jawo kamare shi fa zakarahu sai shi mutumin Madina ya faɗi ga yanda aka yi فغضب النبي صلى الله Allah عليه sallallahu alaihi وسلم wasallama ya yi fushi حتى رؤي في aka ga وجهه alamar fushin a fuskarsa ثم قال sannan kuma ya ce لا تفضلوا بين أنبياء الله kan ku ce za ku fifita tsakanin annabawan Allah فإنه ينفخ في السور lamarin da sha'anin za a yi busa a cikin ƙaho فيسأق من في السماوات ومن baki في da wanda ke الأرض sammai da ƙasai duk su suma إلا من شاء sai wanda الله Allah ya nufa wasu ka ce mala'ika da da mika'ilu da israfilu ثم wasu ينفخ ka ce في a maɗaukaka أخرى al'arshi ake nufi sannan a sake busa wata busar a cikin ƙaho فأكون أول من بؤس sai in zama ne farko wanda zai tashi فإذا موسى أخذ بالعرش amma ina tashi sai in ga annabi Musa ya rike da kafa al'arshi فلا أدري sai ban ban sani ba أهوسب بسقعته بسقعته يوم الدور an masa sakayya ne saboda su banda ya a duniya ranar da ubangiji ya zantar da shi a wannan suman da ya ne ya sa a nan aka ce ba sai ya sake suma ba أم بؤس قبلي ko ko an tashe shi ne kafin a tashe ni
ولا أقول إن أحدا أفضل من يونس بن ni متى ba zan ce ba in ahadan wai akwai wani afralu da yake ya fi daga yunus dan mata wanda Allah ya faɗi wannan ne don kaskan da kai to حدثنا أبو الوليد حدثنا شعبة عن سعد بن إبراهيم قال سمعت حميد بن عبد الرحمن عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال a manzala sallallahu alaihi wasallam ya ce لا ينبغي لعبد أن يقول أنا خير من يونس bai بن dace ba ga متى wani mutum ya ce shi ya fi daga yunus dan mata
باب واسألهم عن القرية التي كان حاضرة الباري malamai da yawa suka ce wannan a ciki akwai ishara zuwa cewa ubangiji subhanahu wata'ala ba jiki bane fuska a jiha ba ta sauka masa saboda me manzara sallallahu alaihi wasallam yana nuni da cewa shi da aka yi isra'i da shi har ya kai saman al'arshi ya kai matsayin da aka ce kaba kausai ne نعم amma duk da wannan matsayin nasa ba zai ce ya fi annabi yunus kusaci da allah ba Mm.
annabi yunus da yake cikin a, cikin kifi kifin yake cikin tsakiyar teku a ƙasar ƙasa amma tare da haka ba ya ce ya fi kusaci da allah ba saboda allah subhanahu wata'ala baya ɗaukan jiha a, ko ina yana kewaye da halitta subhanahu wata'ala نعم باب Ba- wannan babi ne واسألهم عن القرية التي كان حاضرة الباري a game da faɗin ubangiji subhanahu wata'ala ya rasulullah ka tambayi yahudawa daga garin da yake a gefen ruwa إذ يعدون في السبت yayin da mutanen wannan garin suke ƙetare iyaka suke yin sau- su a ranar asabar يتعدون يتجاوزون في suke السبت ƙetare iyaka da suke su a ranar da allah ya ce kasi su shine ranar asabar استاتهم هيتانهم يوم سبتهم ranar da Allah ya Ra'a.
rabe ya jarrabe su sai zama kifin na zuwa gare su da yawa ranar da yake aka ce musu lalle su kula da alfama wannan ranar shine ranar asabar aka ce kasi kiwo a kasi su a ciki sai su zo musu da yawa شوارع wato sun bullo ta ko ina إلى قوله يكونوا hadi كرة zuwa faɗin خاسئين ubangiji aka ce da su ku koma burrai kaskantattu
babu qaulin lahi ta'ala babu faɗo ubangiji tabaraka wa ta'ala wa ataina dawuda zabura mun bai wa annabi dawud littafin zabura az-zuburu al-kutubu littattafai wa'iduha zuburu a umma mufradinta zaburu zuburu littattafai da yawa a mufradin shine zaburu zabartu katabtu katabtu fassarar zabartu na rubuta
laqad ataina dawuda minna a fadla wani waje ubangiji yake cewa haƙiƙa mun bai wa annabi dawo da baiwa daga gare mu mun ba shi annabta da littafi ko sarauta ya ju ya jibal awwal muka ce ma'ahu ke duwar wazo idan yana tasbihi ke ma ki ringa taya shi tasbihi ki ringa Ana tasbihi mujahidu.
tare da shi mujahidu ya ce sabbihi ma'ana ma'ahu awwabi ma'ahu sabbihi ma'ahu ki tasbihi tare da shi wa daira a wadaira wa alanna lahu al-hadida wato haka nan tsuntsaye su ma muka ce ku yi tasbihi tare da shi muka mai da bakin karfe ya zamo mai laushi a hannun annabi dawuda ya zamo yana sarrafa shi kamar yadda ɗayan ku yake sarrafa auduga
a ni'imar sabiqatin a muka ce da shi ka aikata sulkuna waɗanda suke cikakku sabigatin din man- Addu'a.
wato na atini da aka shafe man'utin Na'am.
ana nufin adduru a sulkuna cikakku wa qaddir fi sardi ka warwada a cikin yadda za ka saƙa al-masamiri wato sarɗin shine masamiri inda za ka sa ƙusa wal halaqi da kuma kewayo kewayo na silken wala tudik al-mismara kada ka ce za ka kafa ƙusar da ƙarfi wa yatasalsala ballantana ya zamo ya huce wala tu'zim kar kuma ka sanya shi manya fa yabsima balle a ce ya fasa ya fasa silken
afrik anzil da aka ce afrik a ma'anarsa anzil rabbana afrik alaina sabra ai anzil alaina sabra Allah ka sauka mana da haƙuri
basadan ziyadatan wa fadlan ƙari da fifiko
wa amalu salihah a a cikin kisa adab dawo wa amalu saliha ku tsaya da kai dawo da iyalinka ku aiki aiki nagari Mm, duban ni'imomin da Allah ya baku mm. inni bima ta'maluna ni ina basir ganin duk abin da kuke aikatawa
حدثنا عبد الله بن محمد حدثنا عبد الرزاق أخبرنا معمر عن حمام عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce كفف على داود عليه السلام القرآن an sauƙaƙe karatun ƙur'ani ga annabi dawud alaihi salam فكان يأمر wato بدوابه ƙur'anin da ake nufi a nan zabura shi ne aka bayar ga annabi dawud kamar matsayin ƙur'ani a haƙƙinsa نعم annabi dawud yakan yi umarni da dabbobinsa فتسرج a ɗora mata sirrin da يقرأ القرآن قبل أن تسرج dawabuhu ya karanta ƙur'ani kafin a ce an gama ɗora siddin akan dabbobin
ولا يأكل إلا من عمل annabi يده dawud ya kasance baya ci sai ko daga abin da ya da kansa ma'ana sana'a daga sana'arsa ne yake cin abinci نعم رواه موسى بن عقبة musan wata rawaito wannan An hadisin Sufyana.
da wano عن daga أبي ɗan سعيد عن yasarin daga abin أبي هريرة رضي الله hurairar allah عنه ƙara
صلى da الله ya عليه kama daga annabi sallallahu وسلم alaihi wasallam حدثنا يا ابن بكير حدثنا ليس عن عن أكيل عن ابن شعب عن سعد بن مسيب an da Wanda sai Sayyid ibn ibn al-musayyib al-Musayyib sai da akhbarahu.
musayyib ya ba ibn shahab zuhri وأبا labari سلمة بن عبد haka الرحمن nan abbas wata da abdurrahman أن أن عبد الله بن cewa lamar ibn عمرو al-asi radiyallahu allah anhu ƙara da ma annabi ya ce أخبر رسول الله صلى الله عليه an وسلم faɗa manzon Allah sallallahu alaihi wasallama أني أقول cewa ni ina ina cewa والله لا na yi أصومن rantsuwa da النهار Allah kullum sai na tashi da azumi ولا أقومن الليل duk tsawon dare sai na yi ibada ما عشت tsawon rayuwata فقال له رسول الله صلى الله sai عليه da Allah ya وسلم kiran Abdullahi ibn Amr ibn al-As yace da shi أنت الذي تقول kai ne mai cewa kullum azumi za ka yi duk dare tsayuwa za ka yi wallahi la su wannan Ya nahara ce, wa wallahi wannan sai laila ka ma yi ishtu tsayuwa a a- azumin kullum ka yi tsayuwar dare gaba ɗaya iyaka rayuwarka qultu na kar ce qultuhu gaskiya ne na faɗa
qala sai manzo Allah ya ce innaka la la tastadi'a zalika tastati la tastadi'u zalika baka da ikon kai haka fasum wa afdir shi yasa kai azumi wata rana wata rana ka ajiye azumin wa qum wa kai nam tsayuwa da daddare amma kai bacci kaka ce tsayuwa za ka yi tsawon daren wa sum min ash-shahri thalathata ayyamin yayin da za ka yi ka rinka azumin kwana uku kawai a wata
fa inna al-hasanata bi ashri domin da aikin amsalha kyakkyawa akalla ana ninkawa goma shi yasa an kai azumin kwana uku ka bar kai azumin kwana talatin wa zalika mislu siyam ya zama ad-dari kenan kamar koyaushe kana cikin azumi fa qultu inni Abdullahi udibu Abdullahi da aqulu Abdullahi ce min ya zalika Rasulallah ni zan iya fiye da haka qala fa sum yawman sai wa afṭir manzala ya yawmayni ce to ka ringa azumin kwana ɗaya ka sha kwana biyu a wata ka yi azumin kwana goma ka sha kwana ishirin qala Abdullahi Amrin al-As ya ce qultu inni sai na udibu ce da aqulu min manzala zalika Rasulallah ni zan yi fiye da haka ina da ikon yin fiye da haka qala sai manzan Allah ya ce fa sum yawman wa wa afṭir kai yawman da za a yi ka ringa azumin yau ka sha gobe wa zalika siyam irin wannan dawuda shine tsarin azumin da Annabi Dawud ya kai wa huwa adalu siyami ya yi daidai da a ce kullum azumi kake ko ko ya fi kowane azumi zamowa daidai qultu inni udibu afṭar minhu sai na ce ya ya Rasulullah ai rasulullahi zan iya fiye da wannan قال لا أفضل من sai manzo ذلك Allah ya ce ba wanda ya fi wannan
حدثنا على بن يحيى حدثنا مسعر حدثنا أبي بن أبي ثابت عن أبي العباس عن عبد الله بن عمرو بن العاص قال ya ce قال لي رسول الله manzo صلى الله عليه sallallahu ya وسلم ce da ni ألم أنبأ أنك تقوم ba الليل kai ne aka faɗa min ka ce duk dare sai ka yi tsayuwa ba وتصوم kullum sai النهار ka tashi da azumi ba قلت نعم ya ce gaskiya ne ya Rasulullah فقال sai manzo Allah ya ce فإنك إذا فعلت ذلك kai idan ka aikata wannan هجمت العين sai ran naka ta zo tana kasawa a idanunka ya zamo ta ciki saboda karancin bacci ونفعت النفس ranka ta zamo ta gaji سم من كل شهر ثلاثة yadda أيام za ka yi duk wata ka ranga azumin kwana uku ya wadatar da kai فذلك صوم الدار domin azumin kwana uku a wata daidai yake da a ce koyaushe ma azumi kake أو كصوم الدار ko ya yi daidai da azumin zamani قلت na إني ce ya أجد لي fi ni ina da ikon in yi haka ina ina samun kaina ya ani kuwata ina da karfin yin fiye da haka kala mus'aru yanda mus'aru ya faɗa a tasar ruwaya نعم قال ya manzala ya ce فصم يوم داود فصم صوم داود عليه to shi السلام kenan tunda ka ce zaka iya fiye da haka ka je kai azumi irin azumin annabi dawud alaihi salam وكان يصوم يوما annabi ويفطر يوما dawud yanda yake in yau ya azumi gobe sai ya sha in yau ya sha gobe sai ya azumi ولا يفر إذا لاقى kuma duk da cewa ga azumin da yake rabin rayuwarsa duk cikin azumi ne amma kuma duk da haka in ya gamu da abokan gaba ba dai ya gudu ba
باب أحب الصلاة إلى الله babu mafi soyuwar sallah zuwa ga Allah صلاة داود irin tsarin sallar annabi Dawuda باب الصيام إلى mafi soyuwar الله azumi zuwa ga Allah صيام irin داود tsarin azumin annabi Dawud كان ينام نصف ya kasance kan yi الليل bacci rabin dare ويقوم ya tsayuwa ثلثه sulusin dare وينام ina yin bacci ثلثه sulusin dare ويصوم ya يوما azumi yau ويفطر ya يوما sha gobe قال علي وهو قول عائشة a sayyidina ali wa ko ku kala aliyu ali wata allah abdullahi ya ali madini ne ya faɗa wato wannan shine faɗin aisha cewa waya na musu dusahu na'am ma alfawu saharu indi illa na'iman sahur bai taɓa samun manzo ba sallallahu alaihi wasallam yana waje na sai ko yana bacci bayan ya yi tsayuwa in ya yi bacci rabin dare sai kuma ya tashi ya tsayuwar sulusin dare sai kuma ya sake kwanciya ya baccin sulusin dare Mm.
shi yasa daren nasa kamar kasashi uku yake kashi biyu bacci kashi ɗaya ibada
حدثنا قتيبة بن سعيد حدثنا سفيان عن عمرو بن دينار عن عمرو بن ابي اوس الثقفي سمع عبد الله بن عمرو قال yace قال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم حب الصيام الى الله صيام داوود Allah irin azumin annabi Dawuda كان يصوم ya يوما kasance yau ya ويفطر azumi يوما gobe ya sha وحب الصلاة Mafi الى الله soyuwar صلاة sallah zuwa داوود ga Allah sallar dare irin tsarin sallar annabi Dawuda.
كان ينام نصف Ya kace الليل ka yi ويقوم bacci rabin ثلثه dare sai kuma ya tsaya sulusun dare.
وينام Sai kuma ya ثلثه bacci sulusun dare.
باب Ya wannan babi ne واذكر عبدنا داود ذا الأيد ka tuna bawanmu Ubangiji yake cewa ka faɗi bawanmu shine Dawud wanda yake ma'abucin ƙarfi a ibada da sarauta.
إنه Kan أواب shi kan mai yawan komawa ne ga Allah.
إلى قوله Ah, har zuwa Sallar faɗin sa kitab.
hukumin, ah, قال مجاهد ah, وإنا سخرنا الجبال معه يسبحن بالعشي والشراء والطير محشورة Mm.
كل له أواب وشددنا ملكه وآتيناه الحكمة وفصل الخطاب من هوري دور وصو سنة تسبيه تارد النبي داود سافيا ديما hakanan tsuntsaye a tarawa gare shi su ma suna tasbihin tare da shi a kowa a cikin wayannan bayi na Allah suna komawa ga Allah annabi Dawud mai yawan komawa ne ga Allah duwar watsin nan haka tsuntsayen nan haka muka Na'am.
karfafa sarauta annabi Dawud muka ba shi gwaninta a yanda zai tafi da lamarin al'umma muka ba shi iya yin hukunci hukuncin da in yayi zai gamsar da kowa Na'am.
wasu ka ce fasalin hitsaf din shine faɗin amma ba'adu Ƙarin Mujahid, Mujahid ya ce fasalin Alfahama fil qada'i.
fahimta a wajen alƙalanci ya sanya zai yi ya raba tsakanin masu shari'a.
wala ataka nabawul hasmi Istasawar, ka sami labarin wanda suka kawo shari'a wajen annabi Dawuda?
ila wala tusdi Istasawar hira inda suka ƙetara suka diran masa inda yake ibada, yarsa ta ina ah, suka shigo. suka shigo gare shi hankalinsa ya tashi izdahalu ala dawuda fa fa za minhu qalu la ta sai ce a ka batta da hankali hasbani a shari'a ce ta kawo baga ba'aruna ala ba'ari an samu cuta ne wani ya cuci wani ka kuma da zabil qisti muna so kai mana hukunci hukunci na adalci wa la tushdid ma'ana la tushdid la tusrif la tusrif kada kai ah, zurfafa ka tsaya kai gaskiya hadina ila sawa'is sirat ka shi- ka tsora mu zuwa tsari madaidaici ka tsora mu akan abin da yake gaskiya in hadha akila wa ɗaya tasmu ya tasmu ce hajatan kaga wannan ɗan uwana ne yana da awakai casa'in da tara yuqalu lil mar'ati najatu aka ce da mace na na ajatu wa yuqala ayran aka ce shatu mata shatu wal yanajatu ni ko na da wahida guda ɗaya faqala sai ya ce da ni akfilha ka ban min taka ban in kula da ita mislu wa kamar kafala haka fala zakariya zakariya an ramma Rammaha.
ya karo ta zuwa gare shi wa azani ya galabani rinjaye ne shine ma'anar azza azza a nan mai ma- ma'anar galaba akwai kuma azza bi ma'ana a ana Na'am.
kamar na suratu yasin wa fa azzabna a bisalis na'am sara azza minni ya ya zamo ya fi ni karfi
azastuhu ja'altuhu na azizan san ya shi mabuwayi fil khitabi a wajen magana yuqalu muhawaratu ana cewa mai da magana qala sai annabi dawud ya fara da ce laqad zalamaka bi Ah, su'alati wannan ila an ya al-ali kore ka ya zai ce akuya ka ɗaya ka haɗa da nasa shi da yake da tas'in da tara wa inna kaseeran min al-khulata'i daman galibi in an samu cuɗanya sai da yawa daga wanda aka cuɗanyar da su ya cutu wani ashuraka'i wa wa na kula ɗa'i wanda aka haɗa abu
la yabghi a na ya ta'adda sashen su yakan ƙetare iyaka ya zalunci wani ila qawlihi a na ila yin gibarin alaba illa ladin amina wani misali ya to kalilun ma a in kaga an haɗa shirka ba a yi ƙwara ba to sai fa inda yake aka samu imani da aiki na gari na'am bayan Allah masu imani hakikanin imani irin wanda ake bukata wanda suke madagarta so su duk wata mu'amala da za a yi da su suna kiyayar a ce sun cuci wanda suka haɗa mu'amala wa qalilun ma hum illa iyaka samun irin wannan kaɗan ne abin ya kai inda ya kai a wajen karanta wa zanna dawud anna ma fatanna annabi dawud ya ɗauka cewa wannan abu da ya faru ko ana gwada shi ne a gani
annama fatannahu anna ma fatannahum qala ibn abbas ranar ba su yake tabarnahu mun gwada shi ne wa qara umaru fattannahu Fattannahu bi ra'ar ta'i.
sai da na'umar fattannahu da shaddata fastaghfara rabbahu wa kharra rak'an wa dan da ne anaba ke ta istighfari ya faɗi ya silme yana mai ruku'u yana mai sujada wa ana ya koma da Allah
حدثنا محمد حدثنا صالح بن يوسف قال سمعت العوام عن مجاهد قال قلت لابن عباس na ce da Abdullahi Abbasin اسجد في صاد daidai ne ina karatun Qur'ani in na zo suratu sa'ad in sujada فقرأ sai ya karanta ومن ذريتي داود وسليمان a cikin zuriya annabi Ibrahim akwai annabi Dawuda akwai annabi Sulaimana hatta ata ya ci gaba da karantawa har ya kai fa biyu da hu muqtadi kai koyi da shiryar su tunda yake an ce annabi Dawud ya yi sujjada to kai ma me zai hana kai sujjada tunda gashi an ce da annabin ka sallallahu alaihi wasallama ya koyi da shiryar su qala nabiyukum sallallahu alaihi wasallama a ce faqala faqala sai abdullahi abbasin ya ce nabiyukum sallallahu Annabi alaihi Muhammad wasallama mimma sallallahu alaihi umira an wasallam yamtaji yana daga bihim wanda aka umarta ya koyi da su Mm, shi yasa manzon Allah ya karanta ta ya yi sujjada na'am ahan ya karanta wajen ya yi sujjada na'am to حدثنا موسى بن اسماعيل حدثنا وايب حدثنا ايوب عن إكرمة عن ابن عباس رضي الله عنهما قال yace ليس صار من عزائم السجود a sa'ad sujjada da suke cikin suratu sa'ad ba ta daga a wuraren da aka karfafa neman a yi sujjada ورأيت النبي صلى الله عليه amma وسلم daga nan sallallahu alaihi يسجد فيها wasallam sujada a cikinta su malikawa sun fi aiki da waccan ruwaya ta farko ga dai ruwaya guda biyu daga abdullahi abbas ɗaya tana karfafa lalle a sujadar cewa tunda ai an ce annabi ya koyi da annabi su- eh, dawudu Mm, wannan kuma tana nuna cewa a'a ana sujadar amma ba wai an karfafa nema ba mm, wanda su malikawa sun fi aiki da waccan ruwaya ta farko shi yasa a wajen su sajadar da take cikin suratu sa'ad tana cikin azaimus sujudu goma sha ɗaya نعم su ko shafi'awa sun fi aiki da wannan ruwaya ta biyu to باب قول الله تعالى a wato babu faɗa ubangiji tabaraka wa ta'ala ووهبنا لداود سليمان mun ba da annabi suleiman ga annabi dawuda نعم العبد kai annabi suleiman ya cancanci a yabo gare shi ba da labawa إنه shi أواب kan mai yawan kobawa ne ga Allah الراجع mai المنيب komawa mai komawa ga Allah وقوله هب لي ملكا لا da ينبغي kuma لأحد faɗin من بعدي ubangiji ka daga annabi Sulaiman cewa ya ce ya ubangiji ka bani sarauta sarautar da bata dace a ce wani daga baya na yayi irin ta ba da وقوله kuma faɗinsa واتبعوا ما تتلو الشياطين على kai ملك سليمان yahudawa sun ba abin da shaidanu ke karantawa wato sun bi littattafan tsafi wanda shaidanu ke karantawa ko take bi tun zamanin mul- sarautar annabi Sulaiman
ولسليمان الريح a wani wajen وهو ubangiji شعر yake cewa mun وشعر kore wa annabi Sulaiman iska da take ɗauka wadda tafiyarta da safe ya kai tafiyar wata guda in ba da ita ba tafiyar da take da yamma ta kai tafiyar wata guda shi yasa a ne tana tafiyar wata biyu Mm, ta tafiya daga da safe tafiyar wata guda ta sauke wanda suke kanta su huta ta sake ɗaukar su da maraice ta sake wata tafiyar ta wata guda
وأصلنا له عين القطر mun fararen masa idan wato darma darma عزمنا له عين mun الحديد narka masa idan bakin karfe wasu ko suka ce kirrufin darma ake nufi Mm. ومن الجن من يعمل بين يديه بإذن a cikin ربه aljanu akwai wanda aka hore yake aiki a gaban annabi Sulaiman da horewar ubangiji ومن يزغ منه عن أمرنا نزغ من عذاب duk wani السعير aljani da ya ce zai taurin kai ya ƙi bin umarnin da muka yi masa na ya bi annabi Sulaiman to ma kun faɗa masa azaba mai tsananin ƙuna
يعملون له ما يشاء من محاريب ba aljanin nan suna aikata wa annabi Sulaiman abin da yake bukata na daga masallatai guraren ibada قال مجاهد mujahid بنيان ce a gini ne ما دون القصور wanda bai kai katon gida ba shi ake kira mahari وتماثيل wanda ce masallatai ake nufi yana cikin abin da suke gare shi baitul maqdis wanda baitul maqdis din nan asali annabi dawuda ne ya fara gina shi ya daga ginin ya kai kamar tsawon mutum amma annabi sulaiman shi ya ƙara ya ƙarasa gina shi to wata masila da ho- a- suraye suraye na abubuwa ka- a- aka ce sukan sassaka kamar suran mala'iku da annabawa da bayan allah managarta
Baji A- fara.
aka sa a masallatai da mutane su gani su ƙara ibada to وجفان da kuma manyan akussa كالجواب kamar ta- tafukka inda ake dan raƙuma su ringa shan ruwa كالهياض للإبل kamar tafki na raƙuma وقال ابن عباس shi yasa sai a samu akushi ɗaya da mutum dubu za su zauna su ci daga gare shi akushi ɗaya a ce abincin da aka sa a ciki ya isa mutum dubu abdullahi abbas ya ce kal jawbat min al-ardi kamar wadda take kafa a ƙas
wa qudur rasiyatin da manyan afussa a da manyan tukwane wanda suke tabbatattu imalu ala dawud shukra aka ce ku yi aiki ya ku iyalin dawuda ku yi aiki don nuna godiya ga allah
wa qalilun min ibadiy shakur amma samun masu godiya a cikin bayan allah kaɗan ne galibin bayi ba sa tsayawa su gode wa allah
falamma qadayna alaihi al-mauta yayin da muka kaddara mutuwa ga shi annabi suleiman ba'da lahum ala mautihi ba wanda ya nuna wa su aljanu cewa annabi suleiman ya mutu in ba gara ba gara ce ta jawo har suka gane al-ardatu shi ta ce gara ita ce da batul ari
takulu min sa'atan da ta ci ya sandar annabi suleiman asahu a sandarsa falamma kharra yayin da annabi suleiman ya faɗo kas bayan da garar ta ci sandar nasa ila qawlihi da bayyana tuljinu a sannan ne aljanu suka gano Allah kanu ya alamunar gaiba da a ce sun san abin da yake fake ba da su fil azab ne da su zauna a cikin aikin nan mai wuya ba shekara guda suna ta aiki sun dauka annabi Sulaiman yana nan da rai ashe annabi Sulaiman ya mutu
hubbal khairi hubbal hairi a can iz urira alaihi bil ashi safinatul jiyad فقال إني أعرضت حب الخير عن ذكر ربي إني أحببت حب الخير عن ذكر ربي حتى توارت بالحجاب
an zikirin rabi عن ذكر ربي wato daga ambaton ubangiji faɗa fi kamar sami suki wa yace la'ana ku dawo min da dawakan sai ya haɗu yana shafan makyangamarta da wuyanta yamsau a arafal haili ai yana shafar gezar dawakan fara ƙibaha da kuma wa agaratta agaratta al'asfadu alwisaku وآخرين مقرنين في الأصفاد معنى الأصفاد الوساق قولي wasu shaidanin an ɗaure su tam saboda ƙannarsu
وقال مجاهد السافنات mujahidu ya ce ma'anar safinatu سفن الفرس ana cewa wato dawakai masu ɗaga ƙafa ɗaya su tsaya bisa ƙafafa uku ƙafa ƙafafu uku rafa ihidar ma'ana wato safana safanar farasu rafa idari jilai ya daga ɗaya daga ƙafafunsa hatta ta kuna ala ɗarafin har ya zama harfin bisa gefen kafa ko fatarsa aljiyadu ziyaru asira'u masu gaggawa
jasadan shaidanan wa alƙaina ala kursi jasadan shaidan
ruha'an ɗayyibatan ruha'an mai daɗi iska wadda take mai daɗi haisu har asaba su haisu sha'a duk inda ya nufa amnun a abi kawunun a'adi ka iya bayarwa bigari sabin ko ka bigari haraji riƙe duk abin da kai ba za a yi ma hisabi ba in ka riƙe shi kenan makawa shi kenan duk yadda kake so ka yi
حدثنا محمد بن بشار حدثنا محمد بن جعفر حدثنا شعبة عن محمد بن زياد عن ابي هريره رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه ya kama وسلم daga annabi sallallahu alaihi wasallama ان عفريت من ya الجن ce wani تخلت ifriti mai البارحه kalla daga aljanu ya bijira gare ni jiya ليقضى عليه don ya صلاتي ga ya yanke min sallata فامكنني الله منه amma Allah ya bani iko na kama shi فاخذته na kama shi فارت ان اربطه na nufin على ɗaure قارئه shi من ga صور wani المسجد al'amudi daga al'amudan masallaci حتى تنظروا اليه كلكم har da gari ya waye kowa ma ya zo ya gan shi فذكرت دعوه اخي amma kuma sai سليمان na tuna addu'a da ɗan uwana annabi Sulaiman ne رب هب لي ملكا لا yake ubangiji ينبغي ina roƙonka لاحد من ka بعدي ba da sarauta da bata dace a ce wani ya yi irin ta ba daga bayana فردته sai na خاسئا mai da shi yana kaskantacce ifritun mutawaridun mutawaridun min wantaurin ismin kai ko aujani mutum ne ko aljani ana samun ifriti a cikin mutane ana samun ifriti a cikin aljanu amma aka ce asali dai a amfani da kalmar ifriti a kan aljanu in an amfani da ita dangane da ɗan adam to wannan isti'ara ce
bisnu zibniyatin a mislu da ya ce mislu zibniyatin jama'atuha azubaniyatu jam'in shi ne a ce zabaniyatu zirniyatu jama'a ɗaya zabaniyatu jama'a daban-daban
حدثنا علي بن مخلد حدثنا مغيرة بن عبد الرحمن عن أبي الزنادي عن الأعرج عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه ya gaba وسلم daga annabi sallallahu قال alaihi wasallam annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce قال سليمان بن داود Annabi Sulaiman dan Annabi Dawud ya ce لا أطوفن الليلة على سبعين wallahi امرأة sai na kewayo a wannan daren bisa mata saba'in تعمل كل امرأة kowace حارسا ɗaya a cikinsu sai ta yi ciki ta haifi sadauki يجاهد في da zai سبيل yaki الله don taimakawa addinin Allah فقال له صاحبه sai mala'ika da ke tare da shi ya إن ce شاء ka الله ce insha Allahu فلم يقل amma bai faɗa ba wani abin ya ɗauke masa hankali bai faɗa ba ولم تعمل شيئا إلا sai ya واحدا kewaya gabatar da saba'in ya zamo ba wadda ta samu ciki a cikinsu sai ko guda ɗaya ساكتا إهدا شكيه Ta- sai ta ta haifi ɗa wanda ɓangarensa ɗaya babu قال النبي صلى الله عليه Annabi sallallahu alaihi وسلم wasallam ya ce, لو قال ها da ya ce insha Allahu لجاهدوا في سبيل da matan الله nan sab'in duk sun yi ciki kuma da sun haifi sadaukai da za su yi yaƙi don taimakawa addinin Allah na'am
قال شعيب وابن أبي الزناد تسعين a taso wayar mata tis'in وهو أصه a ce tis'in ɗin ya fi inganci daga a ce saba'in حدثنا عمرو بن عبس حدثنا أبي حدثنا عمش حدثنا إبراهيم التيمي عن أبي عن أبي ذر رضي الله عنه قال abu zar gifari ya ce قلت يا رسول ya الله ce ya rasulallahi أي مسجد وضع أول a duniya wani masallaci ne na farko da aka yi shi da Ala.
farko manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce المسجد a الحرام duniya gaba daya masallaci mai alfarma masallaci na makka shine farkon masallacin قلت abu zarin ya ce sai Kuma na ayyun.
ce to bayan shi sai wanne قال sai manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce ثم المسجد sannan masallaci الأقصى mai nisa masallacin baitul maqdis قلت ya ce كم كان بينهما shekara nawa aka yi tsaka wato daga yin ba- a masallacin makka masallacin ka'aba kafin a yi masallacin baitul maqdis قال manzo Allah alaihi salatu wasallam ya ce أربعون shekara 40 ثم قال sannan manzo Allah alaihi salatu wasallam ya ce حيث ما أدركك الصلاة duk inda sallah فصلي ta riske ka kai sallah والأرض لك ƙasa مسجد gaba ɗaya masallaci ce gare ka
حدثنا أبو اليماني أخبرنا شعيب حدثنا أبو الزنادي أنا عبد الرحمن حدثه أنه سمع أبا هريرة رضي الله عنه أنه ya ji سمع ba رسول الله hularai صلى da Allah الله ya ƙara ya gare shi ya ji manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yana عليه وسلم يقول cewa مثلي ومثل الناس yadda za a kwatanta ni da mutane كمثل رجل kamar استوقد mutum ne da نارا ya hura wuta فجعل الفراش sai a a wato ƙwarin nan da ake kira malam buɗa mana littafi suka haɗu وهذه da الدواب wannan ƙwarin rakan تقع في النار suna tasowa su faɗa a cikin wuta وقال ya ce كانت امرأتان معهما an yi wasu ابنهما mata biyu wanda suna ta- kowace a ciki tana da nata ɗan جاء الذئب wato wannan a maganar ta farko manzala sallallahu alaihi wasallam yana yin nuni da cewa sha'awar dan adam ta kai inda ta kai shi yasa ta kan sa ya aikata abin da zai zama ya faɗar da kansa ya jefa kansa a cikin wuta Eh, domin shi mutum a jahilcin sauran lokacin har ya fi jahilcin kwarin nan da suke fadawa wuta su kowa a in dan adam bai san Allah ba bai tsaya riko da tafarkin Allah ba sai ya zama jahilcinsa ya fi na kwarin nan wa kana insanu da jahula to innahu kana zaluman jahula innahu kana zaluman jahula mutum mai yawan zaluncin kansa ne bai san in ana neman jahili aka samu mutum to an samu karshen jahilci in dai bai san Allah ba Da ilimin dan adam bai san Allah to
وقال ma'a manzo Allah ya ce كانت امرأتان an yi wasu معهما mata biyu da ابنهما kowanne a cikin su ya- eh, kowace a cikin su tana da nata ɗan جاء الذئب sai kura ta zo فذهب بابن ta ɗauke إحداهما ɗan ɗaya daga cikin su فقال sai صاحبتها ɗayar ta ce إنما ذهب ابنك ɗan ki fa kura ta ɗauke وقالت الأخرى ɗaya ta ce إنما ذهب بابنك a kya ce ɗana kura ta ɗauke ai ɗanki ne kura ta ɗauke فتحكم إلى داود sai aka kawo maganar wajen annabi dawud فقضى به للكبرى annabi dawud da ya saurari maganar ya ce to babban za a ba فخرجت sai fara da ta suka fito على سليمان بن suka داود samu عليه annabi sulaiman السلام alaihi salam فأخبرته ka ba shi labari ga abin da ya faru فقال sai ya ce ائتوني بالسكين ai wannan shari'ar ba ita ta dace ba ba za ku ga yadda za a yi ba dai ɗaya bane kuke jayayya ku kawo mun wuka أشقه بينهما dan in tsaga shi gida biyu a kowace sai a ba ta rabi ba wanda aka hana kowace ta samu قالت الصغرى da jin wannan sai karamar ta yi gaggawa ta ce لا تفعل a'a a kyale shi a kyale shi ka a yanka na ban mata nata ne ɗanta وابنها ne فكذا به للصغرى da jin haka ita babbar ta yadda a tsaga biyu a ba ta rabin a ba wata rabin da jin haka sai annabi sulaiman ya ce to ita karamar da ta ce ka a tsaga shi gida biyun ita ce mai shi Eh, ita wannan da take ta yadda dan ba ɗanta ba ne
قال أبو هريرة أبو رضي الله هريرة عنه والله إن سميت بالسكين إلا يومئذ da can mu larabci mu ba ma cewa sikinu mu diyatu muke cewa a sannan ne na fara jin ashe ana kiran wuka sikinu وما كنا نقول إلا mu المدية da can a a larabcin mu in za mu ce wuka mudiyatu muke cewa ashe ana kiranta sikinu yau alhamdulillah sai ta ba kullu la ta'ala wala dafina da qur'ana an gaba bayani akan kissar annabi dawud da kuma ɗansa annabi sulaiman za a shiga kuma kissar luqman